wannan shine darasi na uku ko na gudu ko na hudu ne
na uku na biyar a luga gaskiya ne na biyar ne wannan bismillahirrahmanirrahim jiya mun yi darussa guda hudu a wani littafi na القراءة الرشيدة الجزء الثالث zamu tashi ina ne malamai biyar na biyar ko me topic din ne kisra liyanzil matar Na'am. To ruwan ya sauka mana. Eh li yanzil al matar. A'a, li yanzil al matar ne. Ko li yanzil al matar. Sai dai ya zama li yanzil al matar. To ruwan ya sauka mana. Wannan sai ya zama lamu sai ta zama mene? Allamu lamul amri kenan. Li yanzil al matar da wasali kasa. La lamu sai ta zama lamul amri. a'a ai quotation ne a'a quotation ne ba za ka zan zan bayani liyan zilal matar liyan zilal matar ma'anansa domin ruwan ya sauka wannan ba shi da ma'ana ba za a lamun ta'lil ne a nan gurin zai zama wannan ba zai zama ya ci yana da cikakken ma'ana ba kun gane wanda zai fi karbi shine liyan zilil matattoron ya sauka mana wannan magana ne na wani an aka jawo quotation ne aka yi aka kawo ya zama heading yanzu kai ana son kai ma ka yi kokari ka irin ka irin yoko wannan quotation din in kayo sai ka hada labari da larabci wannan har boko ana yi wajen SSCE ko waye ko neko za a kawo maka wani wani statement sai a ce kai composing din mene story a kai wajen descriptive essay part 1 to yanzu mu ma darasi ne za mu sama za ka iya zuwa kawai ka ce in ja a zaidun kun gani ina son da Allah ka haɗa min labari a sami in ja a zaidun ya fito a ciki za ka iya yi to ta munakasha ne hazihi munakashatun baina a baina baina baina imra'atin na'am okay baina anisa wa abiha hadhihi munaqashatu ma ma'ana munaqasha yani muhadasa ay mukalama ay muhawara bainakuma ko gazirun mai yawa kenan gazirun nazal mataru gaziran abati ma'anan abati shine ya babana wannan ta'un din asalinsa ya unce kamar ka ce ya aba ti ti sai aka ciro can na yawan da aka mai da ita ta'un ga tana cin alkur'ani kuma akwai liga kamar haka ka iya cewa ya aba ti wanda galibi kira da abinda suka zo da shi kenan abdullahi bin amir yana karanta ya abata ya mutanen kufa khalab ya abata ko abata eh ya su mutanen sham abata eh ibn amir ne shi kadai ya karanta abata ka iya cewa kuma abata abatai fuskokin da yana na cikin katarun da eh shukuran akasu daga ƙasa ya bushe bushewar zuciya sun makasar kulubukum min ba'di zalika kun gani akasu wata zuciya tana bushewa ko ina bushewar zuciya ina samun bushewar zuciya baklun shine dan dan dan tsuro a dan dan a wani tsuro dan tsuro wanda yake aka sashi a bayan ƙasa wato ma'ana kamar yadda zaka ce samarin dan ice shi ma dan ice ne amma wanda ke bulluwa ƙasa kaman gyada kaman doya kaman dankali tubers tubers eh tubers mabin kasa kasa shikunan khudarun me khudarun kwarra in an ce khudar kwarra latas ya shiga kabeji ya shiga labsuru ya shiga alayyahu ya shiga shuwaka ya shiga na duk dai wani abu mai kore wake ma ya shiga ko ai akwai green beans ko su ne khudar to wanda ke siyar da kaya irin wannan na gona ana ce mishi khudariyun khudariyun zuwa ga khudar din kenan yi kaman bustan bustaniyun mun bance wannan ko to Allah ka samu dace khudar jam'i ne Anisa ta fara da cewa unzur ya abi ya babana ka kalla duba ya babana kaifa yanzu lil mataru yanda ruwa ke sauka gaziran da yawa ma aka aba halal jawi wa ma aswa'a hazi bil yawmil wahid alladhi kuntu atarakabuhu litanazzuhi ma aka yini ne wanda ta so ta fita ah, shakatawa tare da babanta Allah kuma sai sai sai ikon shi zubda ya zubda ruwa ai kaga dole za ta samu damuwa da bakin ciki shine take cewa ma aka aba kalmar ka aka ab daga ka'aba ne kamar musiba kamar bala'i ko wani abu da ya samu na bakin ciki ko makamancin wannan duk abin da zai samar da waɗannan ana ce mishi ka'aba ko musiba ko bala'i ko shari ko halin ko makamancin wannan to ma aka aba halin jawi babu abin da ya kai halin yanayin sama munan abin nan musiba ko abin damuwa kun gane domin mene maimakon yanayin sama ya washe ya zama babu gidagizai ba komai a kuma sai gashi ya tattar hadari hali ne wannan na bakin ciki hali ne na damuwa ko kuma hali ne na kamar musiba ta samu mutum to babu abin da ya kai shi muni wa ma aswa'a babu abin da ya kai hazi babu abin da ya kai da ya kai hali na muni biliyomil wahidi da wannan ranan guda ɗaya tal allazi kuntu atarqabu wanda nike jiran shi nike dakon shi litanazzuhi ma aka domin tafiya a shakatawa da- da da tare da kai ya baba menene ma'anan wahid abinda babu kamar shi unique kun gane kun kun ga akwai bambanci tsakankanin wahid da ahad da wahid kun gane ahad shine guda ɗaya tal wanda ba shi da na biyu shi yasa kafarai da suka tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam ka siffanta mana ubangijinka sai Allah ya sauka mushi da qul huwallahu zaka gane ahad shine wanda babu kaman sa ba shi da nabi bai da na uku bai da na kowa sai shi kadai saboda duk inda aka ce wahid sai an ce mene wajen girga sai an ce mene ifnan thalatha kaza kaza kaza kaza mun gane to saboda haka ahad shine abu da ya tal wanda tilo wanda babu kaman shi ba ma irin shi wahid kuma shine wanda yake da na biyu wahid shine wani abu na daya wanda yake bantu da wani hali ko yanayi kamar farid amma bai hana cewa ba za a iya samun wani irin shi ba a wani guri shi ahad ba za a samu wata kwata-kwata a guri irin a- a- abin nan a wani guri ba sai shi kadai tarakob shine dako kula ina kalmar cikin qur'ani fa kharaja minha khaifan yatarakkab jamil al'abu baban sai ce kaifa yakunu haliki yaya haliki zai kasance ya anisa to yake anisa idza lam tajidi idan baki sami mata akuli na hufisa ba abinda zaki ci da safa ba kaga hikima malam in baki sami abinda zaki ci da safa ba ko da da rana ko da daddare yaya halinki zai kasance anisa sai ta ce limaza ha- limaza hadha su'al ya abati Ah, ya baba wannan kuma tambaya wani irin tambaya ne su'al tambaya me me me- ismul fa'il ne mai tambaya fa sa'il ko sa'il kuma ya yi daidai da abu liquid mai kwarara ana ce mai sa'il sa'il shi ma jam'in shi sawa'il kun gane to me yawan tambaya kuma ana ce mishi mene sa'ulu sa'ul shine mai yawan tambaya akunu mutakaddiratan zan zanto mai bakin ciki wato mai gurbataccen zuciya ma'ana bakin ciki jiddan sosai idan lam ajid shay'an akuluhu idan ban samu abin wani abin da zan ci ba al'abu sai baban ya ce mata hal tahazzani hal tahzanina li ru'yatil ashjari shin zaki bakin ciki domin ganin bishiyoyi muriqatan masu ganye ko muri- eh, muriqatan masu ganye wal azhari da furanni eh, wal azhari sannan kuma da furanni zahiratan suna masu zuba fure fil hadika a cikin lambu zaki bakin ciki anisa sai anisa ce kalla ya abi ya abati a'a baba faufau ba zan taba ba in ta ga bishiyoyi na ganye ba za ta ba za ta bakin ciki ba kai ma za ta yi farin ciki ne dan ta san sakamako abinci zai samu da tsirrai kamar yadda in ta ga fure ma haka ana lam aqsid bil khuruj al yawma ba wai ni ina nufin fita ne da nufin da fita ne yau ba illar tamattu'a sai dai kawai jin daɗi da zan yi bil bi manzariha al jamil da yanayin ta mai kyau manzar shine inda zaka kalla da nazara ya kalla ko sai ka ce mene manzar kaman ka'ada ya zauna gurin zama sai ka ce mene maka'ad kaman jalasa sai ka ce mene majalis da sauransu al'abu sai baban ya ce wahal ta gazabina to shin za ki fushi idan ra'atul ganama idan kin ga tinkiya wal bakar da saniya wal khayl da kuma doki tashrabu min tur'ati suna shan ruwa daga ah, kwarin wuriya litartawiya don su koshi da ruwa tur'a shine kwalbati in kin ga waɗannan dabbobi suna shan ruwa zaki bakin ciki don su koshi da kansu da ruwa litartawiya fi'ili madinsa shine rawiya rawiya to in ina son in ce na sha na ko na sha ruwa na koshi ya zan ci na koshi da ruwa me zan ci rai rawitu shine daidai mana na la rawitu la rawaitu rawitu na sha ruwa na koshi wani suna cewa rawaitu rawaitu na ruwa na ruwaya ko to rawitu na sha rawiti to maza ba maza sun sha ruwa sun kushi sun kusa kushi da ruwa rawan ko sun ruwaito ko ba to ga ruwa ya biyo dai za a ɗauka yanzu rawau ko rawu rawau shi ne na ruwaya ko to na sha kuma na kushi da ruwa fa rawu shikenan to mata fa rawina sun sha ruwa sun koshe da ruwa sun roto fa to ku koshe da ruwa fa Eh? to wani za ka so da hamsin to musulun urwina ko kuma irwina ya fatayat bilma irwina ya fatayat bilma ku sha ruwa koshi kun gani? eh yau gobe maza fa irwu abin da yasa zaka yi zama saboda wawu jama'a eh irwina shine asalin shi ya fita to Allah ka sa mu dace Anisa ta ce la ya abati a'a baba ana la aqasu alal haywan ba wai ni ina son in yi in bu- in sa- in sami mai busashen zuciya fa ne dangane da dabbobi ba wala argabu fi atashil hisani ba wai mi almiskin ba wai ina ina son doki ya zama cikin kishi ne ba allazi yashka lirahatina wanda yake wahala saboda hutunmu wahala shine yashka ma anzalna alaykal qur'ana litashka wanda yake wahala saboda hutunmu uwa doki ba shi ke ɗaukar mutane ba da kayayyaki ya ta kai kuma walal ganam sannan kuma banda ba haka nan ma ba tumaki ba wal bakar da da da, da shanaye allati laulaha ba waɗanda bacin su ma sharibna ajwadan laban da ba mu sha nono mafi kyau ba wala akalna ahsanal lahi kuma mun bada mu ci nama mafi ah, kyau ba wa inni a'lamu sai dai ni ina sanin annaha idza lam tashrab matan ibn ba su sha ba za su mutu ai alabu sai baban yace kuntu azunnuki mutakaddiratan ni da ina zaton zuciyanki ta eh, gurbati ne da bakin ciki li'annal matar saboda shi ruwa yanzilu shi yana saukowa ne daga sama ilimi ki sani ya anisa ki sani ki ya ce ya ki anisa anna zar'ana shukokin mu allazi minhu khubzuna wanda ke da kanin ne muke samun wainan mu wa baqaluna da kayayyaki mabun kasa kasa irin su a dankali irin su ku da ku eh ka- ina dan ina dan dan- dan jigawa ne bai zo ba ko eh sai an dafa ake ku da ku to to to Allah saka dalili bai ku da ku yan wa a oke kai ba mu san ku da ku ba na ga alama a to ai ka ce roko rogo dankali to walahan da gwaza da wannan ba shi ba kice mishi me makani na wani gwaza ko eh na ro- na dankali da gulgul shine ku da ku amma da ko sai an mammanna shi ba an caccakura shi da gulgul ko an daka shi yawa an kwaba shi an daka shi kai afwan ya cakude da abin da ko to Allah saka da alheri Allah ka samu dace hausan ce duk ta tafi malam kaga kaman bay- bayanin da kai mana na wannan kauci da menene ma da sassake galibi mu muna dauka a wannan dau kauci shine sassake alhana akwai bambanci kauci da sassake daban wa baqaluna wa khudaruna da kayayyakin marmarinmu wa libasuna da tufafin- tufafinmu wa anna hayawanatina sannan kuma dabbobinmu allati min halabanuna waɗanda daga su ne muke samun nonanmu wa zubuduna da cikudinmu wa jubununa wa zubuduna da mai zubudu mai ne kamar su man shanu da sauransu jubunu shine cikudin wa luhumuha da kuma namansu wa libasuha da kuma tufafinsu kamar gashin gashi kamar fata la ta haya ba za su taɓa rayuwa ba min gairil ma'i ba tare da ruwa ba Allah zai ci na bihil matar wanda ruwa ke zuwa mana da ke sauka mana zuwa mana da shi samar mana da shi li'annahu yanzu gaziran saboda yana sauka da ya fi a alin nan nili a anil nil daga can madaukakin a, guri na teku su kaga saboda misali ne can watan yana zuwa ne daga yankunan da ta nan ne ruwan ke fitowa ya zo teku fayajiri ilaina sai ya gudananto zuwa gare mu wayamtali'u bihi tura daga nan ne sa a samu wuriyo- wuriyoriya sun cika watan magudanar ruwa sun cika halla ta zalina mutakaddiratan shin da har yanzu baki gushe ba kina nan cikin damuwa damuwa za ka iya amfani da shi wajen damu- takaddir- mutakaddira mai damuwa saboda ai gurbatuwan zuciyar ta shi kan sawo damuwan ko min zulihi saboda da saukar ruwan anisa la ya abi a baba ba a baba lam yakhtur bi bali shay'un ba abin da ya faɗo mu a cikin zuciya a gani khatar bi bali a ya faɗo mu khatar bi bali annakum tahduruna gadan mutum mubakkirin kun gane ai dama daga cikin karanta littafin kenan na'am bali zuciya kenan na? to ko da ke watan ka ta fada ko da ke wato ba zan abu nan ba akwai ka samu tazkirtul hufaz min mutarajif alfaz littafi ne wanda yake karantar da synonyms na larabci insha Allah za mu sake kokari a fitar da shi mu sake karanta tunda mun karanta lokacin da mun karanta shekaru ne tun da nisa ba dauka ba kaga aka ce alkalbu aka ce alfu'adu aka ce albalu duka ana nufin zuciya ce duka duka sukan zo da waɗannan ma'anonan eh eh khalaqa khalaqa khalaqa ansha'a zara'a fatara bara'a duka suna nuna suna da ma'anar khalaqa ne ai malar littafin nan jari ne ba jari ne littafin nan insha Allah akwai wanda muke da su zan kokari insha Allah in sako sai a tura ta group eh ga yau ga ma masha Allah ga littafin nan 200 ko eh dan karimi ne amma da fa'ida malam abinda ina tabbatar maka malam wallahi sai ka shekara goma karatu baka samu abin da ke nan ba wallahi kai shekara 20 shekara 20 Ba- ba- na tazkiratul hufaz min mutaraddid alfaz da fa da naira naira 30 nake so ta ya karama haka naira 30 naira 30 yanzu gagashi a ba shi bane eh wannan a can aucan ne muka yi da su wa kalmaridi danifun manhuku shakin saqimun waja'un mau'uku wa haradun wa wasibun alilu mud- mudan- mudnan wa mu- wa mu'tallun kaza saqilu kalmomin da suke nuna rashin lafiya akwai danifun danif ana danifun bi ma'ana ana marid akwai manhuk akwai shakin duk suna nuna rashin lafiya wa in kana akwai dan bambancewa tsakankanin su sai ka sami wannan littafin alfurukun lugawiya na abu hilal al-askari shi kuma zai bambance maka akwai sakim me ya cikin surtu safat faqala inni waje'un ana waje'un ana waje'un ban da lafiya ko mau'uk ana wa- ana mau'ukun a gani haradun ma haka harid ko ana haradun ana wasibun ana alilun ina wani littafin shifa'ul alil ka gani ana mudannan ka gani ana mu'tallun kamar da ka san mu'tallun akhir ba ka gani kaza sakilu ana sakilu a kun dauka da kun dauka in dai ba su dauka ba to su yi hakuri a in in sun in sun dauka to ku ku yi hakuri kuna wasa da shi to ga lokaci bari mu yi sauri mu kare ki wannan to yanzu kun ga ya wajahantar da kanta ya wajahantar da zuciyarta zuwa ga abin da ya dace ta kula da shi bayan da take kallo bada ta hikima eh, sai ce min eh, lam la ub- la ya abi lam yaqtur bi bali shay'un min hadha ba wani abu da ya fado daga a cikin zuciyata game da wannan hina azharat hina azhartu kadri yayin da na bayyana da bakin damuwata min nuzulul matar na saukar ruwa wa anna al'ana masruratun amma ni yanzu ina mai farin ciki bi nuzulihi da saukan sama fal yanzil to ma ruwan ya ci gaba da sauka ya sosai kuwa kun ga wannan wata tarbiyya ce ake bamu fama nan kai kanka yanzu nan zaka iya kawai sai kana zuwa gida sai ka ce ka taba zaidun sai ka dauko ka taba zaidun ka sa a fatakarda yanzu sai ka kallafa ma kanka rubuta labari da larabci inda za a samu ka taba zaidu ya fito a ciki mun gane kisra wal fallah ash-shaykh ko da a gurguje bari mu yi shi eh eh, ko da gurguje in bari mu bari mu gani sheikh tsoho ah mai mai okay mu raba to subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
sarki ne yana da daɗin saurara